cikin suratun mu'minun za mu tashi a kan aya ta 68 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah ya tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna cikin suratul mu'minun darasin mu da ya tsaya ko muka dakata a kansa shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana wa Qurayshawa da waɗanda suke da wancan zamani yadda suka rufe alkur'ani da yadda kuma in an karanta musu suke kallon alkur'ani bangiji ya yi bayanin zukatansu suna cikin dimuwa musamman daga wannan shi alkur'ani ne sannan allah ya bayyana mana cewa idan ba su yi aiki da wannan alkur'ani ba da shari'ar da allah ya umarce su su yi aiki da ita suna da wasu ayyuka kuma na daban wanda suke aikatawa sai sa wai ba wani yake cewa in ba kai sharar masallaci ba ko za ka yi ta kasuwa so idan ba su yi imani da allah suka yi masa ibada ba to kuma za su yi wani aiki na daban shi ne bauta ma gumaka da sauran wasu abubuwa da kuma hakan ya tabbata waɗanda duka su imanin ba sun ƙare ne a kan wata bautar ta daban allah ya haka za su ta yi har lokacin da za mu kama mawadatansu daga cikinsu da azaba zamanto suna ihu da kururuwa wajen komawa wajen mu allah ya ce a yanzu dawar kuma za ta amfani ba saboda an kasance ana karanta muku ayoyi namu akan ku ba ku imani sai ba ku kasance kuna ta ɗaukar alƙur'ani ɗin wani abokin hira abin ƙauracewa da inda aka zauna sai a ta zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ai yayi kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza samira ana hira kuma in yi faɗi magana ku ƙaurace mata wannan shi ne inda muka tsaya a wancan darasi da muka samu katsewa wanda sai yanzu muka sake dawo to tun da annabi ya karanta musu alkur'ani ba su yadda ba kuma suna ƙauracewa annabi suna ƙaurace ma alkur'ani da suna girman kai ubangiji sai musu wata tambaya ya ce afalam yadabbaru alqawla shin ko ba su lura da maganar da ake yi shi sa idan ana faɗan magana ba ka lura ko ana ta alkarta alkur'ani ba ka tadabburi sai zamanto yana da wahala da yi tasiri a cikin zuciyarka domin tadabburi da kula da abubuwa da ake gaya ma shi yake sa ka tara ilimi lura da tadabburi kuma shi yake sa ya ƙara maka imani a lokacin da alkur'ani in yana magana kana daukan kawai maganarsa wata abace wadda ba ta ba a mata tadabburi ba a lura da ita to sai ya zama to kullum za a karanta alkur'ani ba zai amfani ka ba saboda ɗaya daga cikin abin da yake sa alkur'ani ya yi tasiri a cikin zuciyar mumini shine tadabburi ka yi lura da abin da ake faɗa idan kana zina in Allah ya ce ya hana zina zai ka kalli to me aka ce za a yi wa mai zina wani allah wannan hali ne tasiri a zuciyarka idan ka kalli abin da ƙarshen mazinaci yake dawa haka nan in an ce maka sata ba kyau kuma kana yi to idan ba ka tadabbure da abin da ke faruwa akan masu yin sata to in an karanta ayoyin sata ba za su tasiri a kanka ba za ka lura da wannan abin ba haka in an hana ka girman kai wannan hana ka wasu abubuwa munana idan ba ka tadabburi da abin da ake fara na ƙarshen me zai je dawo zai zama to za a yi karatun ba za ka samu abin da ake da bukata na ɗaruwar imani shi za a nan allah ya ce afalam yadabbarul qawla shin ko ba sa tadabburi ne da maganganun da annabi yake fada sallallahu alaihi wasallam afalam yadabbaru alqawl shin ba sa lura da magana da Allah yake fada nabi yake karanta musu wannan magana ta fi karfin dan adam ta fi karfin ce wani ne ya zauna ya kitsa ta magana ce mai fasaha magana ce mai balaga magana ce mai hukunci magana ce mai hali magana ce mai umurni magana ce wacce take da abubuwa da duk maganganun mutane na duniya ba su da shi Allah yake ba su yi lura ba ko kuma dai ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwal ko annabin ya zo musu ne da wani abu wanda da can ba a zo da shi ba ai kafin zuwan annabi manzanni sun zo kuma sun kira iyayensu abinda suka kira su da shi shine su bauta ba Allah shi kadai su bauta ma Allah shi kadai wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son sa dan haka ya turo annabawa sun yi kira sun yi kira akan a bauta ma Allah to akwai wani abu ne wanda manzon ya zo da shi wanda ba a je ba da irin sa zuwa ga iyayensu ba ya sake cewa am lam ya'rifu rasulahu ko ba san manzon nasu bane wanda kuma duk balarabar da yake garin makka a wancan zamani ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi daga wani gida yake ya san gaskiyar annabi ya san amanar annabi ya san kuma kabilar da annabi ya fito annabi ne da bai taba ƙarya ba bai taba bautar wani abu na gunki ba bishiyayen da suke na giya da kwa da abin nan abubuwan maye ba su ga annabin yayin shi ba duk bautar da suke ba gumaka ba su ga annabin yayi ba sun gwada sun gani sun gwada sun gani sun ga bai taɓa yin ƙarya ba sun ba shi amana ya riƙe bai ci amanar su ba an ba shi ajiyar kaya an zo an same shi kowane irin hali na yabo da kirari wanda kafin Allah ya turo annabin har sai da suka kira shi da aminu shi amintacce ne amma kuma yanzu ga shi ya karanta alƙur'ani sun kiyar sai Allah yake tambayar su am lam ya'rifu rasulahu shin wai ko ba su san manzon nasu bane ai kun san shi ko ko yanzu wanda gaskar ya fankare ma gaskiya ba wanda ya san ta bane ya san gaskiya kawai da gangan yake fankare mata duk wanda kaga ya ki gaskiya ya san gaskiyar kawai wani son zuciyarsa ne yake jawo masa irin wannan matsalar am lam ya'rifu rasulahum ko sun musamman dan nasu bane fa hum lahu munkiruna dan haka suka zamanto munkiruna lahu suna masa inkari suna musul duk gaskiyarsa da amincinsa da amanarsa da darajar da yake da ita amma suka dawo suke musun wannan abu amsa dai shine taurin kansu ne ya jawo musu amma sun san gaskiyar manzon sun san amanarsa sun san darajarsa sun san tsare amanarsa da gaskiyarsa duka sun sani tambaya ta uku Allah ya sake musu ya ce am ya ƙoro na bihi jinna ko kuma suna cewa yana da hauka ne wannan ku shine abin da suka tafi a kansa cewa innahu la majnun ai haka suka fara ko wani wurin sun ce sha'iri ne mawaki ne wasu gurin sun ce aljanu da suka shafe shi saboda haka ya fita a cikin hayyacinsa ne yake ta faɗan wasu maganganu am ya ƙoro na bi'i jinna ko dai suna cewa tare da shi akwai jinna ita ce hauka bal ba ko ɗaya daga ciki annabi bai da hauka sa'annan kuma sun san manza tabbas sun san shi sannan kuma abin da ya zo da shi sun san gaskiya ne bal ma Allah ya ce ba haka magana take ba ja'ahum bil haqq ya zo musu da gaskiya ne kawai wa aksaruhu mafi yawansu kuma lil haqqi ga gaskiya karihuna makiyayi ba sa san gaskiya wannan kuma shine abin da ya cuci da yawa daga cikin mutane ka zo da gaskiya ba sa so sun fi son aika tafiya akan ƙarya akan son zuciyarsu akan abin da bai dace wannan shi aka fi so shi aka fi taruwa a kansa kusan yanzu ana ganin cewa a irin wannan al'ummar ma ana ganin zuwa da gaskiya kamar ci baya ne ko gara ka zamanto can tagaryen makayyaci maka zamanto mayaudari ka zama ma'a'inci shi kenan sai al'umma su soka sai su ta bin za a gaya musu ƙarya shi kenan za su ta yadda amma in ka gaya musu gaskiya bal aksar hundin haƙƙi kariho mafi yawa ba sa son gaskiya a asali ma wasu cewa suke in kai gaskiya ba za a yi da kai ba sai ka rasa waye ba zai yi da kai din ba mutane ne ko Allah ne ba zai yi da kai ba mutane ne ba za su yi da kai ba to bayan Allah yana yi da kai sai me wani mai magana yana cewa in Allah ya kasance tare da kai to kowa ma ya rabu da kai amma in duk duniya suka haɗu da kai suka haɗa kai da kai sannan kuma Allah ya yi banza da kai to baka ci nasara ba shiriri ta ce kawai zuwa ga asara za ka tafi zuwa ga lalacewa zuwa ga tabewa bal ja'ahum bil haqq Allah ya ce ya zo musu ne da gaskiya wa aksaruhum lil haqqi karihun mafi yawansu kuma in an zo da gaskiya ke suke an gani yanzu abin da yake ta cutar mu a kasar ai din rashin kin gaskiyar ne da ana bin gaskiyar da shi kenan ko dokokin nan da muka zaba ma kanmu inda su ma za a biyu su a bisa haƙƙin ɗan adam da kiyayewa da isar da amanar da suka fara da watakila lamarin al'umma ya zama da sauki to amma mai shari'a yana kallo ana sa kafa a take dokar shari'a kuma shi ma sai ya bi saboda wani abu da yake son ya samu a wajen mai mulki ko to kai kala ka kai ma ka je kotu ba ka da gaskiya kuma ka ba da wani abu don ka ba ka gaskiya kuma kana tsammanin ka tsira a'a yaudarar kanmu muke shi yasa kullum fasadin mu yake dawo mana kuma bala'in mu yake dawowa kanmu wahala kuma akan mu take shi Allah ina ka san gidansa balle ka kai wahala ina ka san gidan ubangiji balle ka kai masa talauci ina ka san gidan ubangiji balle ka kai masa kuncin rayuwa baka san wannan ba Allah shi ke bada saukin rayuwa da kuma komai mutane sun fandare ma ubangiji sun zaɓi rashin gaskiya sun ce akai za su tafi kowa baya son a gaya masa gaskiya sai ɗaiɗai kaɗan daga cikin mutane kuma waɗanda duk kaga suna yin gaskiya a cikin al'amarin mutanen su ma ba daɗin al'ummar suke ji ba suna rayuwa ne ba yadda suka iya mafiya yawa an tsarge su mafiya yawa a musu sharri mafiya yawa a musu ƙarya mafiya yawa dai ga sunan saboda sun rike gaskiya
ko in a kasuwa ne ba a yi da kai in a siyasa ne ka zo da gaskiya a ce a'a ba za a yi da kai ba in a mulki ne ba za a yi da kai ba saboda ka zo da gaskiya kai an ci soshiya ne ba wayayyen mutum ba ne ba gida ne ba ƙauye da an ka fitar da cikin to ya ga ai za a sha wuya ko to shi kenan ga abin da Allah ya tsara fanci ya ce ya zo annabi ya zo da gaskiya amma mafi yawan mutane ba sa san gaskiya sai ya ce walau bisa kaddarawa da dai a ce ittaba alhaqu gaskiya za ta sauka daga matsayinta na gaskiya an gane tabi ahawa'ahum tabi son zuciyarsu me zai faru idan duk mutanen ƙasa suka yadda suka sake gaskiya kowa sun zuciyarsa yake bi me zai faru da 'yan ƙasar me zai faru da mutane a nan allah ya ce da gaskiya za ta sake haƙƙinka ta ki tsayawa a matsayinta na gaskiya ta yi ta bin son zuciyar mutane to me zai faru da mutane sai allah ya ce da fasalatis samawa sammai ne za su ɓaci wal'ardu da ƙasai za su ɓaci wa man fi hinna da wanda yake tsakanin sammai da ƙasai ɗin za su ɓaci wannan aya ta zo da kiliya na irin abubuwan da yake faruwa a cikin wannan ƙasa gaskiya an sake ta ko da mai mulki da malamai da talakawa kowa abin da yake so shi ne ba zai yi gaskiya ba kuma yana son a masa gaskiya ba zai yi adalci ba yana son kuma a yi masa adalci an gane mutum ya kunna ya hau mashin da daddare ba wuta ɗan sanda ya kama shi ya ce ba a yi masa adalci ba to ya yi ke son kai tsakani da allah ba na ya kake son a maka to a barka kai abin da kaga dama shine gaskiya ka zo baka da gaskiya kuma kana son sai an baka gaskiya Allah ce in gaskiyar nan ita kanta za ta sake ta ce ba ita ba gaskiya ba ce yanzu kai ta bin son zuciya to sama da ƙasa za ta fadi za ta baci abin da ke tsakanin sama da ƙasa za su baci to yanzu mu ɗauka cewa yanzu abin da muke a ƙasar nan dukkanmu gaba ɗaya gaskiya ne a cikin ayyukanmu idan an kasa su kashi ɗari to kashi saba'in za su zamanto ba gaskiya ba ne haka da ofisoshi da kasuwanni da siyasa da wane ne duka da sarakuna da wane ne duka idan ka tattara to kashi saba'in za ka samu ba gaskiya suke tafiya ba to kaga kuma sai allah ya ce sama za ta ɓaci sama ta baki ta daina ruwa ko da wata magana ce ta fasaha ake yi wa mutane idan yan ƙasa suka zamanto ba su son bin gaskiya kowa son zuciyarsa yake son ya bi ba zai yi gaskiya ba a cikin aikinsa an baka aiki ba za ka tsare aikin ba an baka mulki ba za ka tsare mulkin kai adalci ba an baka ofis ba za ka tsare kai gaskiya ba duk abin da aka baka ba za ka yi gaskiya ba yan ƙasa suka zamanto haka to saman su za ka bashi ai kun san saman ko ina ne saman to saboda wannan saman da Allah ya fitar da rana da taurari ba ita ce za ta baci ba sai ka taba ganin wannan saman ta baci ta yi ne ai Allah ya gaya maka cewa ita ba za ta baci ba don ya ce maka cewa yayi ka sake gani ka sake dubawa ka gani ka taba ganin ta yi tsada ko launin ta ya ko fentin ta ya canza ko yadda muka yi ta ta lalace saman ka taba gani a su manna albasar ka sake dubawa ne ka gani idan kana neman illa a cikin halittar sama ba za ka samu tana nan daren yadda muka yi ta yadda take to sama ina ne saman ku kai magana mana ina ne saman ku to yanzu talakawan kasan nan su gaskiya suke yi ko ina in kabi gaskiya suke yi kashi saba'in daga cikinsu kashi talatin ne kila ka samu wasu suna yin gaskiya ko kashi saba'in ba sa gaskiya to ko kashi saba'in ɗin za su rinjaye suwa to sama za ta ɓaci ƙasan ma za ta ɓaci wa manfin na waɗanda suke cikin tsakani za su ɓaci zai idan ka duba kusan duka kamar an ɓaci ɗaiɗai ne wanda za ka gina harka da shi ta gaskiya kuma ku gulle in kana so in Allah ya baka kuɗi buɗe shago misali ka kasa kaya ka zuba ka ci ka ɗauko kuma yaro wanda ba shi da komai kana son ka taimake shi ka saka shi daga yadda za ku ƙare kai da shi ka zuba masa idanu shekara biyu baka zo gurin mu kaga idan za ka za ka samu kuɗinka to to me kenan yanzu ba ya fi son zuciyarsa ba ne to shagon ya ɓaci shi ma kayan sun ƙare sai kowa ya kama gabansa ko kun shiga wahala to haka kasar ma sama ba ta son gaskiya ko waɗanda suke shugabanci da ƙarfin tsiya da zalunci da komai suke danna mutane su kwace su saka ma kansu ƙuri'un ƙarya kuma su ce sun ci haka ne kowa haka a to sama ta ɓaci ko kuma ya ɗaya yan wasu abubuwa ya zo ya saka maka yunwa ƙarfi da yaji ka zama manyan wace ba yadda ka iya ko a yi haka to yanzu idan ka ɗauko da saman da ƙasan da abin da ke tsakaninsu ke jin daɗi a najeriya yanzu waye yake jin daɗi da kwanciyar hankali ko wanda ya sace kudinku ya tattara kudinku ya rike ba zai ci kudin ba cikin jin daɗi ba zai ci shi ma kansa zai ya shiga wahala sadi yanzu a zo da kudinmu ka kwashe ko dan kai gwamnan mu ne ko ministan mu ne an ba ka aiki ko kuma wani abu ka rike kudin to kai ma ba za ka ce su da daɗi ba saboda shi zunubi matsalarsa har kasar yake hargitsawa baya kuma kwantar da hankali ba wanda zai yi zunubi ya samu kwanciyar hankali babu shi zunubi bai taɓa zuwa ya kwantar ma da hankali ba haka haram ba ta iya kwantar da hankali duk inda ka same ta komin yawanci sai ta tayar maka da hankali ba za ta bar ka zauna lafiya ba yanzu duk wanda ya sace kudin mutane kar ku dauka wa zai zauna ya ji daɗi ba zai ji daɗi ba wallahi tashin hankali zai samu bayan da za Allah ya bar shi ya rinka jin daɗi kai in ka nemi yar halaliyar ka yar kaɗan watakila ka huta ka zauna kai ta bacci har da mai shari shi kuma ga cirin lerori ga komai amma wallahi ba ya iya bacci wani sai an masa allura ta bacci sannan yake iya samu ya yi bacci ko fitinar kenan ai to yanzu wala witta ba alhaqu ahwa'ahu zun kaga gaskiyar ba tukunna ba ta yarda ta sake haƙƙinta ba mu ne muka sake gaskiyar muka dawo ba mu da gaskiyar ko to sai Allah ya ce in kun yi haka da saman ku da ƙasan ku da tsakiyar ku duk zai baci saman ku sune suwa to ƙasan ku kuma sune suwa tsakiyar ku kuma sune suwa ko ka dauki mu talakawa mu ne ƙasa ai ko tsakiyar mu kuma sune majalisa misali saman kuma sune shugabanni to duk an baci Allah ya ce mun bata al'amarin gaba da la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi bal Allah ya ce ba haka ba atainahum bi zikri wallahi mun zo muku da daukar don an ce zikri din yana nufin mun zo da daukakar abinda zai daukaka ku ya ba ku daraja duniya da lahira mun zo muku da shi ko ba mu zo da shi ba ba mu zama ku da alkur'ani ba alkur'ani shine zai ba ku daraja duniyar ku da lahirar to ba ta shi kuke ba haka ne ko ba haka ba jama'a a tsarin rayuwar mu babu shi sai dai dai waɗanda Allah ya sa su kuma ba sa iya yin komai kai kokari ka dabbaka a cikin gidanka kai kokari da matanka da kai karan kanka watakila ka tsira amma in dai wai cewa ƙasa ce ta zo ta amfani da alkur'ani wannan babu mun zo da abin da zai ba ku ɗaukaka wahum an zikiri in mu'ridu amma kuma gashi suna bijirewa daga abin da zai ba su daukaka ko yanzu da zaka zo kai kira ka ce a dawo ga alqur'ani ayi watsi da constitution a dawo da alqur'ani za ka ga yadda za a yi ca to kenan abin da zai ba ku daukaka ba kun bijire masa mun kawo muku abin da zai daukaka ku ya ba ku daraja ya ba ku daukaka sannan ku kuma kuna bijirewa kuna kawar da kai kun ce ba za ku bi shi to me yasa me yasa ba za a yi wannan ba sai Allah ya sake tambaya yace am tasaluhum kharajan ko ka tambaye su haraji ne to kuma an ji a wannan shekarar haraji wani sabon haraji ma zai fara aiki ba ko an shigo shekarar kuma ko to me yasa Allah ya kawo wannan maganar cewa ko ka tambaye su haraji ne saboda biyan haraji kenan wani abu ne mai wahala eh saboda haka annabi ka tambaye su sai sun biya haraji sannan ka ba su musulunci da ka zo kake cewa ai imani da Allah a faɗi kalmar la ilaha illallah ka ce sai sun biya kuɗi ne sannan za su shiga musulunci ka tambaye su wannan Allah ya ce faƙara rabbi fa khair to ladan ubangiji da zai baka shine yafi alheri na haka in ka zo shiga musulunci ba kokobo annabi ya yi kira ba kokobo ba wanda ya biya harajin musulunci ko akwai kamantawa da cewa an tambaye su haraji dan adam yana da wahala wajen fitar da kudinsa ko musamman ga abin da yake ganin ba riba zai ci ba yanzu don harajin da ake kokarin karba in ka biya za ka ci riba ba za ka ci riba ba to na ji ana ta bayani ana ta maganganu cewa duk wanda baya samun ko dubu ɗari takwas ne ko waye baya cikin harajin ko to sai kuma kana jin daɗi yanzu kai ba kai ne za ka biya harajin ba wani ne wanda yake samun kuɗi mai yawa tunda kai Allah ya yi ka talaka ba ka iya maganin dubu ɗari takwas to je ka an fitar da kai ko za ka ji daɗi ai ko to amma kuma za ka je sayan madara ko za su saka maka kudin a can wanda ya biya haraji in kamfani ya biya za su saka maka ko ba za su saka ba a za ka biya haraji kenan ai wayo ne kawai dabara ce kawai aka yi maka kai kana jin kamar gata aka maka kuma amma fa za ka ɗanɗana kudarka illa iyaka akwai yan wasu abubuwa da nake jin kamar an ce an ware su sun ba za a karɓi haraji ba a kansu to waɗanda suke ta'amuli da su su kuma su ji tsoron Allah su sauƙaƙa abu haka ne idan ka sayo abin da ba za a karbi haraji ba a kansa to da Allah karka baza harajin tsada kuma a kansa kai ma tun da an rangwanta kai ma sai ka sayar da mutane da sauƙin ko amma dai kada kawai ya ji cewa ba zai biya a in dai kamfani zai biya haraji don yana da dilin da miliyoyin kuɗi to kuma ba na tsammanin kamfani zai biya haraji bai raba harajin akan kayan sayarwarsa ba ko zai yi to za ka biya gina na eh to yanzu kenan da da ake cewa ana ta karɓan bashi ba a san me ake da shi ba to in an karɓi bashi ba a yi aikin komai da shi ba to yanzu ana dawo maka za ka biya wancan bashi don da muna ga kamar mun tsira ba ko za mu biya bashin ba tun da su suka ciwo to yanzu sun kawo hanyar tatsewa ba ka bari Allah ka shirya amma dai mu abin da muka sani duk gwamnatin da ba ta ji tausayin talaka ba in Allah ya so Allah ba zai ji tausayin ta ba don addu'ar manzo Allah ba za ta faɗi abin ba wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya mulki ya matsa wa mutane to sai na matsa masa Allah sai ya matsa masa saboda haka gwamna kake shugaban kasa kake dan majalisa kake kuka haɗa baki kuka matsa wa talakawan kasa ku jira lokacin da Allah shi kuma zai matsa muku ko bayan ka sauka sai Allah ya matsa maka kai ko bayan mutuwa sai an matsa maka in ba a matsa maka a wannan fa kharaju rabbika khair la dan ubangijin ka shine yafi wa huwa khairur raziqin la ta shine fiye masu rubutawa sai ubangiji ya ce duk da basu bada amsoshi ba duk tambayoyin nan da aka musu ubangiji sai ya bada tabbaci da wato sika da tabbaci wa innaka lallai kai ya muhammad la tad'uhum wallahi kana kiran su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya kaji aikin da annabi Allah ya ce masa tabbas ya rasulullah kana kiran mutane zuwa ga hanya madaidaiciya waɗanda suka karɓe ka suka bi ka sun bi ka akan madaidaiciyar hanya waɗanda suka fantare to shi kenan sai ya ce wa innal ladina lalle waɗanda kuma la yu'minuna ba su imani ba bil akhirati da ranar lahira lanakibuna an sirat suna karkacewa daga barin hanya madaidaiciya suna fadawa cikin halaka walau da dai in ji Allah rahimnahum za mu musu rahama mu ji tausayin al'umma mu musu ra'ama wa kashafna ma bihim min durrin duk wata cuta da duk abin da zai cutar da su muka yaye musu suka zamanto lafiyayyu ga kuɗi ga arziki ga komai duk mun musu komai Allah ya ce idan muka yi musu haka lalajju fi tsogoyani za su ƙara nitsewa ne cikin ƙetar dokar ta ji abin da Allah ya ce da za mu ba ma duk al'umma mu musu rahama duk kayan jin daɗi mu ba su mu musu komai to fandare mana za su gaskiya ne haka Allah ya faɗi kalla inna insana la yadra mutum inji Allah yana ƙetare mun doka a wani lokaci an ra'a fustadun idan ya ga kansa cikin wadata sai ya mai da mu ba komai ba da yawa daga cikin mutane in suka samu wadata to shi kenan kuma sun rabu da Allah ba maganar Allah a wajensu to waɗannan su ne gundarin ma'anar waɗannan ayoyi sai sharhi da malam ibnu kasir yayi bari mu bi sharhin yaqulu ta'ala Allah yana faɗi a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta munkiran alal mushrikin yana mai inkari akan waɗanda suke mushrikai masu hada Allah da wani fi adami tafaqqum ibn al-qur'an al-azim wajen rashin fahimtar su ga alqur'ani mai girma ba su fahimtar alkur'ani an karanta an karanta ba su fahimta wata dabburihim lahu wajen kuma rashin lura da abin da alkur'ani ke gaya musu wa i'raduhum anhu kuma da bijire wanda suke ma alkur'ani anan Allah yana inkarin wannan abu me yasa suka ki fahimta me yasa suka ki tadabburi suka ki lura me yasa suke bijire ma alkur'ani ma annahum tare da cewa su larabawan nan kad khasqu khussu bi hadha alkitab su aka kebance da wannan littafi littafin ma da aka tashi sai aka saukar musu da larabci da yaran su su aka kebe da wannan littafin amma kuma suka bijire suka ki imani suka ki fahimta suka ki lura da shi alladhi lam yunzilillahu ala rasulihi akmala minhu wala ashraf ƙur'anin da Allah ya ƙiya saukar da shi a bisa sauran manzanni da ba su kai kamala irin ta annabi ba da ba su da sharaf da girma irin na annabi ba wato Allah bai saukar da alƙur'ani ba akan wani manzo wanda bai kai manzon Allah girma ba da daraja dan haka Allah ya zago annabi ya fi kowane annabi daraja ya fi kowane manzo daraja ya fi kowanne ɗaukaka aka ba shi littafin da ya fi kowanne ɗaukaka aka fitar da shi daga cikin ƙabilar kuku larabawa aka saukar da littafin da larabci abin mamaki kuka bijire ma littafin akwai mamaki ne ko ai ko dan ƙabilanci ma ya kamata a ce kun karɓa misali tunda annabin daga cikinsu ya fito littafin da yarensu aka saukar kuma a cikin ƙabilar da ta fi kowace girma a cikin larabawa mu ƙurashi lasiya ba a ba'ahun malaita musamman ma iyayensu allazi da matu fi jahiliya iyayensu da suka mutu a cikin jahiliya yau aka ɗauki yarensu aka saukar da shi a matsayin wahayi ai an girma masu ko حيث لم لم يبلغهم كتاب لم يبلغهم كتاب ولا آتاهم نذير تيد لتابن بي كاي غري سو با sannan kuma wani mai gargadi bai je gare su ba fakanal wato fakanal la'iq sai ya kasance ya dace kwarai da gaske bi ha'ula'i da waɗannan larabawan ya dace da su an yuqabilu ni'matan lati asdaha Allah ilayhim su karbi ni'imar nan da Allah ya zubo da ita ya kwararo ta akan su wace ni'ima ce alqur'ani da wannan manzan ai ya dace ya dace kwarai da gaske a ce su suka fara karban ko wannan alqur'ani wannan ni'imar da aka ba su suka zo su zamanto sun karbe ta bi kabuliha wato wajen karban ta wal qiyamu bi shukriha kuma su tsaya da gode ma Allah da yin aiki da ita su suka fi cancanta haka wa tafaqqumiha da kuma fahimtar wannan alqur'ani din larabawa nan su ne suka dace da yin haka ko wal amal kuma da yin aiki bi muqtadaha da yin aiki da abin da ayoyin alkur'ani suka hukunta waɗannan su suka fi dacewa da shi su yi aiki da shi ana allaili cikin dare wa atrafan nahari da kuma gefen wuni na rana suwa suka fi cancantar su yi haka larabawa an gane ko kama fa'ala kun naja'a ko wane ne nujaba'u minhum kama fa'ala kama fa'ala kun nujaba kamar yadda zababbun su daga cikin su suka aikata haka mimman aslama daga cikin waɗanda suka musulunta akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su a cikin su ya ba su imani suka yi imani suke aiki da alkur'ani wattaba'a ar-rasul suka bi manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi ira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum kuma Allah din ya yarda da su wa qala qatada imamu qatada yake cewa afalam yadabbaru al-qawla shin ba sa tadabburi ne da wannan maganar ta alqur'ani إذا والله يجدون في والله يجدون في القرآن ذاجرا yace wallahi sun samu a cikin alkur'ani akwai tsawatarwa Allah ya tsawatar a cikin alkur'ani kuma sun ga haka akan mai Allah ya tsawatar an ma'asiyatillah akan barin sabon Allah Allah ya yi tsawa ya ce kada wato a saba masa a cikin alkur'ani ko lau tadabbarahul qawm da waɗannan mutane larabawa sun yi tadabburi da alqur'ani da ba za su saba ma Allah ba wa aqaluhu kuma da sun fahimci alqur'ani da ba za su saba ma shi Allah tabaraka wa ta'ala walakinnahu sai walakinnahum sai dai su akhazuhu bima tashabaha sun riki alqur'ani da wani abu na rikita su fa halaku inda zalik a wajen haka sai suka halaka an fa an gani sun maƙala munkiran alal kafiri na sa'anan Allah ya sake magana yana mai inkari akan kafirai kafirar da suka fito min ƙuraishin daga cikin ƙuraishawa sai ya ce musu am lam ya'rifu rasulahu shin ko ba su san manzan nasu bane fahim lahu munkiruna suka zamanto su masu inkari ne gare shi in ya faɗa su Musa ba za su yadda ba ai afahum la ya'rifuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wai ba su san Muhammad bane manzon Allah afahum la ya'rifuna sidqahu ko ba su gane ba su san gaskiyarsa bane afahum la ya'rifuna amanatahu ko sun shi ba su san amanarsa bane afahum la ya'rifuna siyanatahu ko kuma ba su san irin tsaro da wato da tsaron da Allah ya masa ba allati ko nasha'a biha na'am fihim waɗannan abubuwa da annabi ya rayu da ita a cikinsu annabi ya rayu a cikinsa a cikinsu da gaskiyarsa da amanarsa da kariyar da Allah ya masa da tsaro da Allah ya masa daga barin bautar gumaka ko afa yaqdiruna ala inkari zalika yanzu za a iya kaddarawa ko a ce za su iya inkarin wannan abun a fili wa mubahatahu fihi kuma da irin daraja da Allah ya yi masa shi annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki wanda ya kamata su yi alfahari da ita ai kamata yake nan sun san amanarsa sun san gaskiyarsa sun san irin tsaron da Allah ya yi masa ya rayu a cikinsu ya kamata su kaddara girmansa da darajarsa da irin Allah abin da ya yi masa da daraja kama sai zamanto ba su haka ba wani hada kana saboda haka قال جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب yake cewa radiyallahu anhu Allah ya gane shi ya faɗa linnajashi ga wancan sarkin Habasha din an gane malikul Habash wato sarkin Habash shi Ja'far ya tsaya a gaban sa yake kare matsayinsu da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhal malik ya kai sarki inna Allah lalle Allah ba'asa ilaina rasulan ya aiko mana da manzo an gane ko na arifu nasabahu mun san dangantakarsa irin kabilarsa da danginsa ya fito a cikin dangi dangi masu daraja na arifu sidiqahu mun san gaskiyarsa da yadda yake da gaskiya na arifu amanatahu mun san amanarsa wannan daga cikinsu ne waɗanda suka yi imani suke ba da wa haka za kala mugira ta gudu shu'uba haka nan mugira gudu shu'uba shi ma ya faɗa lina'ibin kisra ga na'ibin kisra hina ba razahun lokacin da ya fito na fito da su wa kazalika yake haka nan kuma kala abu sufiyan wato abu sufiyan haka ya faɗa sufri bin harbin limalikin rum da sarkin rum wanda ake kira hirkan hina sa'alahu lokacin da aka tambayi sufiyan wa ashabahu aka tambayi labarin annabi da sahabbansa an sifatin nabi menene siffar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasabahu menene dangantakarsa wa sidiqahu menene gaskiyarsa aka tambaye shi wa amanatahu da amanarsa wa kanu sun kasance ko ko ba'd ne ko ya aidu ne ba'd kufaran lam yaslimu an gane ko sun kasance bayan haka suka zama to kafirai bayan wannan gaskiyar ko ba su musulunta ba wa ma haza tare da haka ma am ma amkanahum illa sidiqu fa atarahu bi dhalik duk da cewa sun kafirce ba su yi imani din ba tare da sanin gaskiyar annabi da sanin amanarsa da sanin nasabarsa dangantakarsa da dukkan wasu darajoji da yake da shi tare da haka bayan haka suka kafirce ba su musulunta ba amma duk da haka ma amkanahum illa sidiqu fa'tar ba abin da ya kasance da su dole sai da suka yi furuci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu gurare domin ko lokacin da ya tsaya yana karatun alƙur'ani ai sun zo suna ji kuma sun ba da shaida cewa magana ce ta gaskiya amma dai kuma ba su yi imani ba an gane wa qawluhu fadin Allah da yace am lam ya'rifu ko am yaquluna bihi jinna ko suna cewa yana da wato tabin hankali hauka yahki qaulal mushrikin alin nabi qur'ani ya ji kayo maganar mushrikai dangane da abin da suka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu cewa suka ce shi annabi ta qawwal qur'ani ai shi ya qawo alqur'ani ai iktarahu min indihi ya qawo qur'ani ne daga wajensa aw annabi junudan ko kuma suka ce to tattare da shi a hauka wato yana da tabin hankali in ba shi ya kawo shi wato yana da tabin hankali la yadri ma yaqu bai san me yake faɗa ba wa akhbara anhum aka ba su labari anna qulubuhum cewa zukatansu Allah ya ba da labari daga sha'aninsu cewa zukatansu la tu'minu bihi ba za ta yi imani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi imani kuma da alqur'ani وهم يعلمون بطلان ما يقولون ما يقولونه في القرآن tare da cewa suna da sanin abinda suke faɗa dangane da shi alƙur'ani ko suke faɗa a cikin alƙur'ani ƙur'anin ya ɓata abin da suke faɗi sun san haka fa'innahu shi annabi ko alƙur'ani kad atahum min kalamillah ya zo musu ne daga maganar Allah ma la yutaqu wala ko wala yudafa wato magana ce ta shi Allah wanda annabi ba zai iya zuwa da kirkirar irin wannan magana ba ko ba wanda zai iya kirkirar wannan magana ba wanda kuma aka ba shi damar kirkirar irin wannan magana an gane kuma ba mai iya karewa ga wannan alkur'ani din sai shi Allah wa qad tahaddahum qur'anin yayi karubalance su shine a ce musu to tunda kuna ganin annabi kagaye to kuma ku kago me ake kiran wannan abu in an ce kai ma zo da nan ƙalubale na a yi tsaye duk maganar ɗaya ce ƙalubale ƙalubalanta to haka dai alƙur'ani ya ƙalubalance su akan wannan ya ce to tun da kuna ganin cewa annabi kun ce ƙirƙira yayi shi ya ƙago shi to kuma ku zo shi wa kadi ka haddahum ya yi musu wato tahadidi shine kalubalanta wa jami'a ahalil ar ba ma su kadai aka yi makalubalen dukkan mutanen da suke bayan ƙasa an kalubalance su akan an ya tobe mislihi su zo da misalin alqur'ani ba sai larabawa da suka kafirce din kadai ba fa mastaqa'u ba su da ikon yin haka wala yastabi'una ba za su samu damar yin hakan din ba abadan abidi har abadan abada wani azaba don haka sai Allah ya ce bal ba haka ba ja'ahum bil haqq annabi ya zo da gaskiya wa aktsaruhum mafi yawan su kulil haqqi da gaskiya kari'una su masu kinta ne يحتمل أن تكون هذه جملة حالية zai iya zama cewa zai iya ɗaukar wannan jumla wato ta zamanto hal ce zai iya ɗauka kenan za a iya cewa wa aksar lil haqqi karihina wato halinsu da gaskiya masu kafirce masu kafircewa ne masu kinta ne halin su kiyayya suke ga gaskiya an gane in ko ba a dauke shi aka ba wa aksaruhum lil haqqi karihun su makiya ne kawai mafiya yawan su makiya ne ga gaskiya ina jin dai an fahimta ko a fi hali karahati aksaruhum lil haqq a cikin halin su na kiyayya mafi yawan halin su ki ne ga gaskiya wai haka min an takuna khabariya musta'nifa kuma za ka iya ɗauka ta zamanto musta'anifa ce a matsayin khabar wa aksar lil haqqi karihuna kenan jumlar ba za ta zamanto mubtada wa khabar wa qala qatada imam qatada yake cewa ko zukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama laqiya rajulan an ambata mana cewa annabi ya gamu da wani mutum fa qala lahu sai annabi ya ce wa mutumin aslim ka musulunta فقال الرجل سيمت من يتي إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره yace kana kira na ne zuwa ga al'amarin da ni ba na son sa an gani kafirci ba boye boye kenan ba wani kwana kwana annabi ya ce ka musulunta yace a kana kira na zuwa ga abin da ba na son sa فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سي النبي قيرا da amincin Allah tabbata gare shi yace wa in kunta karihan ko da baka so ka musulunta saboda alheri ne ai zaka gane alheri daga baya ko wa zikira lana an ambata a gare mu annahu lakiya rajulan annabi ya gamu da wani mutum fa qala lahu sai ce masa aslim an gane ka musulunta fatasa'adahu zalik sai hakan din ya masa nauyi ya masa wahala ya shiga cikin wahala wa kabura alaihi abun ya masa girma kun gane ko irin ya ya ji rashin daɗi ya dugunzuma ya fusata saboda an ce musulunta ina jin da kun gane ko fa kana lahu nabiyullah sai annabin Allah ya ce masa ara'aita yace zaka bar labari law kunta fi tariqin wato da za ka kasance a kan wata hanya hanyar kuma hanya ce wa'arin wa'fin wato wa'arin ita ce ɗariƙun muhawus hanyar tsoro wa asarin hanya mai wahala na fata kun gane domin da aka gaya masa ya musulunta ya ji wahala ya ji ba daɗi yana jin haushi ya damu sai annabi ya ce ga kaban labari idan ka kasance akan wata hanya ta tsoro yanzu kana cikin daji kana hanya amma a tsorace kake ko kuma hanyar ta wahala malaki ta rajulan sai ka gamu da wani mutum ta arigo wajahu ka san fiskarsa ka san yadda yake ka san rahamarsa ka san tausayinsa kuma kana cikin daji a wahale sai ka gamu da mutumin da ka san shi kuma mai saukin hali wa ta'rifu nasabahu kuma ka san dangantakarsa fa da aka sai ya kiraye ka ila tariqin wasi'in sahal ya kiraye ka zuwa ga hanyar da tafi kowace sauki zaka bi shi ko ba zaka bi shi ba kuma muku gane maganar bakin ko ya ne kuka yi na'am annabi ya ce masa ya musulunta sai ya ji ba daɗi hankalinsa ya tashi ya damu ya damu ya damu to sai annabi zai zo masa da misali wanda zai fi kama hankalin ya ce ka ɗauka yanzu a cikin daji kake a hanya kana jin tsoro akwai namun daji akwai wahalhalu akan hanya sai ga wani mutum ya kullo ka san shi ka san dangantakar ka san komai sai ya ce maka ga wata hanya ta fi sauki wanda ba tsoro ba abin ba abin da za su cinye ka ba abin tsoro ba komai ka bi ta za ka bi ko ba za ka bi ba to ya ce min zalika law du'itu ilay law du'ita ilay da za a wato da ko dai mun tsallake a kunta muttabi'i yace za ka bi shi wanda ya zo ya tsora ka akan wannan hanya ta sauki din kana na'am yace zan bi shi faƙada sai annabi ya ce fa wanda zai nafsu muhammadun biyadi na rantse da wanda ran annabi yake hannunsa innaka laqiya aw arabin zalika tariqi law qad kunta alai yace to kai kana kan hanyar da tafi kowace wahala hanyar da tafi kowace tsanani ka gani kana kan wannan hanyar wa inni la ad'uka ila ashal ina kiranka zuwa ga hanyar da tafi kowace sauki min dalika daga haka an gane ko law du'itu ilai law du'ita ilai da za a kira ka zuwa ga wannan wato da ya kamata a ce ka amsa kun binci magana ko wa zukira lana kuma an ambata a gare mu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama laqiya rajulan annabi ya gamu da wani mutum fa qala lahu sai ce masa aslim ka musulunta fa tasaqqa da zalika sai abin ya masa wahala فقال له نبي الله سي النبي الله يتي مسا أرأيت كو فتيان أحدهما إذا حدثك صدقة ka bani labari da za ka samu wasu samari mutum biyu ɗaya daga cikinsu in ya maka zance gaskiya yake faɗa wa idza i'tamantahu idan ka bashi amana adda ilayka zai dawo maka da amanarka ahuwa ahabbu ilayka shine yafi soyuwa a gare ka an fita kan labe idan haddasa ka kaza baka ko kuma wannan saurayin da in ya tashi maka magana yana maka karya wa idan ya tamanta khanaka idan ka bashi amana kuma yana ha'intar ka wanne ne yafi maka sauki nan ba ku gane magana ba ko don an tambaye ku sai ku rinka ba da musu shi za annabi ya karatu ya kai karanta fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sahabbai tambaye ya ana tambayar ko kuna shiru aljannu suna ba da amsa ko kuma kuna shiru annabi ya ce ba wani mutum ya musulunta sai abin ya masa wahala sai ya ce masa da kana da abokai samari guda biyu wannan in ya tashi maka zance ƙarya yake maka kuma in ka ba shi amana yana cinyewa wannan kuɗin zai gaya maka magana gaskiya yake gaya maka kuma in ka ba shi amana za ka samu amana wai wanda ya kamata ka bi baka sani ba da kai shiru an gane ko ok nan wanda ya kamata ka bi mai amana kana bal fatawa allah fatayya alladhi idza haddathani saddaqani ba haka ba zan bi saurayin da idan yana mun zance gaskiya yake biya idan na bashi amana zai dawo min da amana wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam kazakum antum inda rabbikum yace haka nan to kuke a wajen ubangiji na kiraye ku da gaskiya sai ku bi gaskiya na isar muku da amana sai ku rike amana amma ana kiran ku zuwa ga wani Allah ba Allah ba kuma kuna ji kuma ni ina kiran ku zuwa ga Allah ba ku lokaci yayi to sai mu tsaya kenan wala wacce ba alhaqu hawa ahum nan da mu aje insha Allah sai darasi na gaba ma dora insha Allah amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين